بسم الله الرحمن الرحيم babi na shida a cikin sallolin da suke na nafila da ake yin su tare da na farilla ko dai kamun farilla ko bayan farilla akwai fasalai uku a wannan babu fasali na farko a sallolin da ake a tare da salloli na farilla an kare da kuma habiba Allah kare ta a gare ta tace na ji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ba wani bawa musulmi da ya salla ga Allah tabaraka wa ta'ala raka goma sha biyu a kowa duk kwana guda raka sha biyun nan ko na nafila ba wai na farilla ba sai ko ubangiji ya gida masa giza a aljanna wanda shi ya kula da zuwa da rako'in nan goma sha biyu tsakanin yini da dare wanda na nafila ne to Allah zai gina masa gida a aljanna ummu habiba ta ce ban gushe ba ina kula da su ina sallata su ba tun da na ji wannan tun da na ji wannan wannan hadisi mutum biyar sun ruwaito shi san da ya ce a rawatibu ya ce iya sunan tabi a tulil fara'il su ne sunonin da suke bin farillai akan kira su sallar tadawi akan kira su sallar nafila akan kira su sunna akan kira su mandubi ko mustahabi filahu shine abin da shari'a ta rinja da cewa a aikata kan kwadautar shari'a ta kwadaitar akan aikatawar walan yu'aqib ala tarki amma fa bai ce za a yi wa wanda ya bari azaba ba shi yasa malamai suke cewa almandubu huwa ma taf'aluhu in shi'ita in fa'altahu usirta wa in taraktahu fala shay'a alayka abin da yake mandubi shine abin da zaka aikata in ka so in ka aikata ka cancanci samun lada amma in ka bari ba za a ce za a yi ma azaba ba to shi ko ya kaskashi biyu akwai wanda yake an karfafa nema a shi ne abin da annabi ya dore a kai shi ake kira sunna kenan wasu natun ma ahmadun kadwa zaba yana mai maraƙi sau da ke fada akwai da yake ba abin karfafawa ba shi ne abin da yakan yi wani wakacin wani wakacin ya bari wata ya ce ne duk guda biyun za su zo za a yi bayani a kansu abin hikimar da take cikin aka nemi bayi su ringa zuwa da na fulfili tare da farilla don a samu cikin abin da ya tawaya na daga farillai a sallah ta farilla in an samu tawaya in an samu tawaya idan ko Allah ya sa farilla nan ma ta cika ba abin da ya tawaya a ciki to sai zamo nafilar tarin lada ne daga wajen Allah wal qurbi tarin kusaci ne daga Allah tabaraka wa ta'ala wannan hadisi da aka faɗa na ummu habiba mutum biyar sun ruwayo illal buhari ya amma ban da buhari ya zama da musulun da abu da sun zai da nasa'i sun suka ruwaito sai mu zai da ya tasa ruwayar yadda ake yin rakawo'in nan goma sha biyu za a yi raka'a hudu kafin a yi sallar azahar. A wato wanda su ne aka samu sabani tsakanin malamai game da ya za a yi su. Malikawa da shafi'awa suka ce an yi raka'a biyu a yi sallama. Hanafiyawa ko suka ce ba wata sallama bila salamin bai na halil hanifi. Ulna farawi ubaidatin ya fi bira'ayi قالوا بهذا سرها رفعا قول النبي رفعه قد أورها إن شاء الله لم تدعي فداء ألفية الأصول وركعتين ركع بيو بعدها باين أني أظهر أنسى بشدة كينا ركع بيو باين مغربة تقوى كينا ركع بيو باين إشاء قوم كينا كما ركع بيو كمسلع الصباح كيني ركعتين الفجر يا ذا شاء biyu sun cika kenan. Na kira alfijir. sallar da ake neman a ga an dore a kanta wadda ake ta- ba ta farilla ba tare da kowa to ana yin ta ko ba fitowa alfijir an karɓo daga aisha Allah ya kare ta gare ta ya karɓo ta karɓo daga annabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce raka'a biyu da ake bayan alfijir ya fito kafin a yi sallah asuba sun fi daga duniya da dimma wani abu da yake cikin duniya muslim ya ruwaito wannan hadisin da turmuzi ai sunnatuhu ai sunna alfajr allati qabla fari wanda ake yi kafin ai sallah asuba ta fi daga duniya ni'imar da bawa ake samu da sababin raka ta alfajr sunna a cikin aljanna ya fi daga duk wata ni'ima da take duniya lau malaka hal insanu da ake mutum zai mallaki duniya ko ko ladan su ya fi daga ladan da yake cikin duniya da mutum sai mallaki duniya a ce ya bayar sadaka to bai kai ladan da zai samu a raka ta alfajr ba ita wannan da ake ta faɗa a dangane ma da sallar nafila ne da ake bayan fitowa a fijin raka ta alfajir ya faɗi wannan ladan me kake zaton farilla ita kanta ta farilla sallar asuba ya kake zaton ladan da za a samu wato wani abi dawo da abu dawo wa ahmad da imam ahmad sun fi da hadisi la ta da ruhuma kakku ce kakku yadda ku bar raka da fajari ko da an kawo muku hari ana bin ku a guje akan bayan dawakai ko da dawakai suna koran ku an kai mu daga gare ta take annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ba a shadda ta'awu da mafi tsananin kula fiye da kular da yake ga raka a talfajir ba wanda ga raka a talfajir ba wata sallah ta nafila da manzo Allah yake tsananta kula da ita kamar yadda yake tsananta kula da raka a talfajir tsakanin muhafazatu kiyaye wasa ala bisa sunnatul fajr raka talfajir ta kasance ya tafi yawa daga duk wata sallah ta sunna wannan da hadisin da ya gabata kalli ba yana shirar da mu muka fara raka ta fajar din nan cewa su sun fi karfi daga dukkan wata nafila a su suna ce a ran karfafawa wurin mafi yawan malamai hassan al-basari ma ya ce ai ma wajibai ne raka ta fajar ne ce ai na wajiba ce malikawa ko zancen da ya fi shuhura daga gare su shine cewa rage batu sallah ce da ake kwaɗayin aikatawa ladanta ya wuce ladan mustahabi amma bai karasa ladan sunna ba ita kaɗai ce ma sallar da ake kira ragiba a masabar imamu malik ba wata sallah da ake cewa ragiba ce ɗin da raka ta yi ba to wannan hadisi mutum uku suka ruwaito shi buhari da muslim da abu dawuda an kai daga aisha ne aisha ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana saurara raka'a biyu waɗanda suke kafin sallah asuba har na kan ce ya karanta fatiha ko ko bai karanta ba don yadda yake sauƙaƙa su wani hadisi mutum ne da ruwaito shi sai ko turmuzi an kawo daga abin hulaira Allah kare ta gare shi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karanta a cikin rakatar fajare ya karanta kulli ya ayyuhal kafirun a raka ta farko da kuma kullu wallahu a raka ta biyu shi yasa da yawa daga malamai suka ce ana so a karanta su kenan to wani hadisi mutum biyan da suka ruwaito shi illal buhari ya sai ko buhari wato wanda suka ruwaito shi muslim abu dawud turmuzi na sa'i an tabbata daga dan abbas Allah ya kare da a gare su yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karatu a rakatul fajri yana karanta qulu آمنا بالله وما أنزل إلينا لو كما wadda take a cikin suratu Ali Imran shine qul ya ala ta'ala wala kallabatin sawayin bainana wa bainakum Allah na abuda illa Allah wa suka fi shan wala ta zara runa ba da na babu min dunin lahi fa inda lafa kullu shadu bi anna muslimun muslim da abu dawo da sun ruwaito wannan hadisin kuma malamai da yawa ya yi shura a bakin su ko a wasu ma suna cewa ai hadisi ne cewa man kara fi hafi alam wa alam lam yamsasu alam wanda yake karatu a raka'atul fajr da alam na shiraha da alam tara kaifa to ba wani abu mai radadawa da zai same shi to wani turmuzi turmuzi ya fi hadisi hoto wani abi dauda da to wani turmuzi ba abi dauda turmuzi da abi dauda su fi hadisi jan da yanku ya sallah raka'a biyu ya sallah raka'a ta alfajiri to shi kwanta bisa bangaren sa na dama wa huwa lil qiblati alhali yana fuskantar alqibla wal yaskuril mauta irin da tuna mutuwa ko ba ba da ku ya inda yake bayan mutuwa sun mai atajil sannan ya daidaita ya nemi tsari da Allah daga shaidani da hassan bakwai a uzu billahi min shaitan rajim har bakwai ko kuma dan da zuwa ramadan rahim sha tara sannan ya ce subhanallah bi hamdihi subhanallah alazim astaghfirullah ya sau dari ya zo a hadisi cewa wanda ya kula da wannan tsakanin sallar nafila asuba da kuma farilla ta asuba duniya za ta zo masa alhali bayan da za ta yi tunda ta zo masa ko ba ta so sai ta zo masa ashe kenan asiri ne na samun wadata ko na samun rufin asiri a duniya makewaya dai bisan tsarkake niyya ne muna roƙon ubangiji da abin da za mu ya zamo shi muka dosa to wato wannan kwanciyar akan dama aka samu sabani mai yawa tsakanin malamai game da ita akwai malikawa da suka ce ai wannan kwanciyar da aka faɗa ka rahiya ce saboda me saboda gudun kan jahilai su ɗauka ma wajibi ce akwai kuma ibnu hazmi ya ce yau ai gaba ɗaya farilla ce wajiba ce ai wanda ma ya raka ta fajiri bai wannan kwanciyar bai tashi ya zo da sallar asuba ai bai sallar ai gaba ɗaya bai samu sallar asuba ba akwai kuma mafi yawan malamai da su suka tafi akan cewa a'a an so an so ne ba karaliya ba ce ba kuma wajiba ba ce cewa a'a an so dai a yi wannan irtijain in an yi raka ta alfajiri kafin a tashi a zo da sallah asuba a dan kishin gida sannan a tashi malamai suka ce abin da yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam faɗa haka duban shi kansa yana yi kuma duban cewa ai musulmi ba a raba shi da kokari da daddare musamman musulmin da aka ya amsa sunan musulmi za a samu ya tashi ya yi nafila to in ya raka ta alfajir din nan ya gaji shi yasa aka ce to idan ki shinge da kaɗan kafin ya tashi ya sallah asuba ayan ba wai dan wani abu aka shar'anta ba shi yasa an so ne da yake nan yadda mafi yawan malamai suke kai to su malikawa ko suka ce ba to ai kan ma mutane su ringa daukan ko wajibin ne gaba ɗaya ma karahiya ne to a rawatibul mu'akkadatu na fulfili wanda suke an ɗeba musu lokaci wanda suke a ban karfafawa an kama daga Ibrahim Umara Allah ƙara yadda a gare su ya ce na shaye daga manzo sallallahu alaihi wa sallama cewa yana sallah raka a goma yana raka a biyu kafin azahar yana raka a biyu bayan ya yi azahar da kuma raka a biyu bayan magarba wato aka ce wannan raka a biyun da aka ce na yi kafin azahar daban fa ba wancan hudun ba ne yana sai kai biyu sai kuma kai hudun ko ya zama ka samu kowanne kenan daga ciki sai kai biyun sai kai hudun to waraka a ba wai an faɗa ko masu cewa ai haɗewa da ke amma dai mu a masaba mu ba wai haɗawa za a yi ba to yana raka a biyu kuma bayan ya yi azahar haka nan kuma bayan ya yi sallar magarba yana raka a biyu amma ba a masallaci yake ba sai ya koma gida yana raka a biyu bayan sallar isha su ɗin ma dai sai ya koma gida yana raka abi kuma kafin sallar asuba وكانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه wani وسلم lokaci ne ko da ba a shiga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam a ciki wato bayan asuba da fitowa alfijir
وعنه an karbo daga ablan umara
قال ablan umara yake ليس مع النبي na yi sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam kafin sallah azhar raka'a biyu وبعدها na sake raka'a biyu bayan ta بعد المغرب ba magarba ma raka'a biyu بعد ba العشاء isha ma raka'a biyu وبعد ba الجمعة juma'a ma raka'a biyu أما المغرب والعشاء amma magarba da isha والجمعة da juma'a فصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في to wannan na yi sallar ne tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a gidansa ba a masallaci yake wannan na filfilin ba sai ya koma gida da wanda yake bayan magarba da wanda yake bayan isha da wanda yake bayan juma'a
بيت على عائشة an karɓi daga aisha Allah ya ƙara dagare ta أن النبي صلى cewa الله عليه annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance baya barin raka hudu kafin sallah azhar وسلم وركعتين baya barin raka biyu kuma kafin sallah asuba
روى هذه الثلاثة al-usulu khamsatu asalan nan guda biyar su suka ruwaito wayannan hadisan guda uku Buhari da Muslim da Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i duk sun ruwaito hadisan nan guda uku guda biyu na Ibn Umar guda ɗaya kuma na Aisha الرواتب والرجل والرسول صلى الله عليه وسلم فأخشنا صلى الله عليه وسلم ai saboda to kafin la'asar ana yi ai ana yi amma dai wato karfin ta bai kai na wayannan ba shi yasa to a rawatu gai mu'akkadati na salloli gaskiya an ɗeba musu lokaci salloli na nafila da aka ɗeba musu lokaci amma ba ba an karfafa neman lalle a yi su ba قال عبد الله بن عمر an kawo daga ablan mugaffa ne Allah ya kara yadda a gare shi ya kafa daga annabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya ce بين كل أذانين صلاة akwai sallah tsakanin kiran sallah da ikama duk sanda aka kiran sallah kafin a ikama ana bukatar a zo a da nafila نعم ثم قال mara ta ne har sau biyu ya faɗa sannan ya ce a mara ta uku liman sha amma fa wannan ko dai aka ce ana neman a yi nafila in an gama kiran sallah kafin a ikama ga wanda ya so ne ba dole ba ne رواه الخمسة wannan hadisi mutum biyar sun ruwaito amma ban da turmuzi عن عبد الله an kama daga abdullahi muzani Allah ya kare ta gare shi ya kama daga annabi sallallahu alaihi wasallam kala manzo Allah ya ce صلوا قبل صلاة ku yi sallah kafin ku yi sallar magarba ku sallaci raka'a biyu قال بالثالث ya faɗa a mara ta uku amma fa wanda ya ga dama ba kowa da kowa ba ورأيت أن يشهد أن لا صلى الله dan tsoron kada mutane su mai da ita tsari da za su ta yi dole a to ai raka'a ta ne wato ku zo da raka'a biyu kamar da abi dawud alƙali sallu qabla al-maghrib raka'a ne kamar lafazin abi dawud wanda shi yace ku yi sallar raka'a biyu kafin ku yi sallar magariba وقوله فرأيت أن da yace يشهد أن لا صلى الله dan baya son a ce mutane su mai da ita wani tsari da sai sun ta yi قريبة لا ai tsari wanda yake dole a kansu فيه استيباب لا قبلية الوزرين wannan hadisi ya kunshi cewa ashe yana son a yi sallar nafila kafin a yi magarba
وروى حديث هاجم من السهاب akwai jama'a da yawa daga sahabbai da suka rawaito hadisin وصلى قريب من السهاب akwai wasu jama'a daga sahabbai da suka ringa yin wannan sallah da tabi'ai da فقهاء fajiyar sanafi'uhu منهم الشافعية shafi'awa da hanafilawa suna daga wanda suka tafi zuwa cewa ana yin sallar nafila kafin a yi sallar magarba وسكت عن حرام hanafiyawa ko suka yi shiru ba su ce a yi ba ba su ce ka a yi ba وكره المرء malikawa ko suka ce a yi nafilan nan a yi karahiya ne بالوقت saboda magarba lokacin ta guntatacce ne ولعلهما لم يصح عندهما شيء فيها kayo su wayannan ba wani abu da ya inganta a wajen su malikawa game da ita da wato game da wannan sallar shi ya sa suka tafi zuwa karanci to رواه البخاري buhari ya rawaito wannan hadisin haka na abu dawuda عن أم أبي an karbo daga ummi habiba Allah ya kare da a gare ta ta karbo daga annabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya ce حافظ على wanda ya kula da hajji da rakawoyi hudu kafin sallah azhar وأربعين da wato raka hudu ta nafila kafin ya sallah azhar ya kula kuma da yin raka hudu bayan azhar to Allah ya hana wuta a ce ta ci namansa Allah ya haramta namansa ga wuta masu sunan nusu suka ruwaito hadisin an kai daga nan umara Allah ya kare yadda a gare shi ya taba daga annabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ji dan mutum da ya ringa sallar raka hudu kafin ya la'asar shi ya sa ga kafin la'asar din ku ya zo ko raka hudu ma aka ce a yi to abu dawuda ya ruwaito hadisin to wani asari sunani masu su fita hadisi kan nabi sallallahu alaihi wasallam salli qabl al-asri arba'a waqa'at manzo da ta yana sallata raka hudu kafin sallar la'asar yafsilu bainahunna bitaslim yana raba tsakanin su da sallama in yi raka'a biyu ya sallama in yi raka'a biyu ya sallama to wani tabarani tabarani ya fi hadisi man sallah raka'atin wanda ya sallah raka'a hudu بالتسليم اي وصل على ركعات صلى ركعة قبل الأسر قبل الأسر ما إلا ذا وتات تباشي هذه على فتحديثي wanda ya kula da raka hudu kafin la'asar Allah ya gina masa gida a aljanna to Allah ya gina masa gida a cikin aljanna to to an huce nan ko an abi ta ruwai to shi an abi huraira ta an karwa daga abi huraira Allah kara yadda a gare shi ya karwa daga annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce wanda ya salla bayan magarba raka'a shida da bai magana ba tsakanin su da abin da yake bai dace ba sai su zama sun daidaici shi ibada shekara goma sha biyu sha biyu gare shi a wata ruwaya wanda ya sallaci raka ashirin na fila bayan sallar magarba to ubangiji ya gina masa gida a cikin aljanna turmuzi ya ruwaito hadisin turmuzi ya ruwaito wannan hadisin to alhamdulillah ya tashi alfasun sani filmitar